إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورهم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقول كركدا أبرن دمغرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة goma ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan harko dubu biyu da ishirin da uku inshallahu yau za mu yi darasi na ɗari da sha uku cikin littafin bulugul mara za mu tashi babu ta'aziri wa hukumu sa'il babi na ta'azir za mu ce zargi ko ladabi asalin aka ce ta'azir abinda laihi ne amma babu haddi da aka kayyade a shari'a ga abinda za a wa wanda yana laihi ba ce bulala kaza ba ko bugo kaza ko abu kaza ko kisa ko yanka kaza abu ne laihi ne a shar'ance amma babu wata doka da ta kayyade abin da za a mai laihi shi ne kai mai ta'azir shi kuma asa'il bisad basin ba wanda zai ka maka hari don zai atakenka don zai ka maka hari shi ne sa'il na sad basin ba to kenan bayanin wannan abin da za mu ji yadda musulunci ya tsara kan waɗannan ababe wanda cewa a shari'a ta'azir shi yawa a cikin dokokin shari'a ta musulunci akan hudud don hudud abin da kun kayyadaddu don haka yi zana bulala ɗari ko hamsin gabawa ko kisa ga wanda yake mai arme ne ko kasafi bulala tamanin ko giya bulala arba'in su ne ɗan kaɗan ne mahiwa dokokin shari'a suna magana a kan ta'azir ta'azir kenan nan shi ne kace asali alƙali ko mai shari'a shi zai yanke laihi kaza kamata ko mu ce daula islamiyya ce a ce ga yadda ya kamata mai laifi kaza a mai doka kaza wanda wannan doka takan kama da ba da bulalawa takan kamawa da sa kaso takan kamawa da hamma don akwai masu gan cewa hatta da kudi ana iya ta'azir abinda shugaba ya kamata a mai tara wannan za mu ga kenan akwai tara akan wani laifi da kai kuma akan yi yan bula alaka akan iya wani abu dai a sa gaba ma dai a aikacancane kama da ana iya yi da abin da ya kamata amma da a baka ladabi ne shi bai da ƙayyadewa da aka yi a shari'a wanda duk wani abu da kanin laifi ya zungure ka ne me ya maka bakan magana ga maka ya je musamman ga misali an ce haddin zana sai an kama turmi ta ɓarya to ba kama turmi ta ɓarya ba amma an ga sun shiga gida ya gayyaci wata mace ya je sun shiga gidan sirri ko ita ba ta da aure ko da da aure ce ma aka saka da wani a gida a rike da gidan ya suko su kaga ba an ce ba a tunda ba kama sun ta ɓarya ba shi kenan ya ta yi ta yi shakan a bai ta yi hakan dole a masa ladabi gobe ko ya ƙara a nan za a diba wata irin shi ne a diba ce to dole a kama misali da mace a gida an riƙe gida to ya kamata a mai kaza in ma a ba shi kashi kaza bulala kaza ko a tsare shi dole doka da aka musulci tsara ko a shari'a aka daidai aka yi wannan ya dace ga mai shari'a ko alƙalin zai diba ga wani hukunci ya kamata yawa masu irin wannan aiki duk da babu haddi kai daidai ba kama saboda doka ba ta cika ba hukunci bai cika ba na hukuncin zina to amma akwai laihi da aka yi da aka shara na barin hanya to ba a barin sa haka nan ko misali an kama mutum misali yanzu misali alkwantai iya tonawa iya binne wani abu ko ya hudu wani abu ka wannan babu wani abu ce ka an dace dokar shi an kama ina kama su an mukunta su tona su hudo ma na gaggaba mutum ko su je sihirin duk mutum ya mutu ba bar shi ba a je mukunta a tona kabari mutum a sa laya ko a cikin shi na ruwan kaga na shari'a don a kama shi ya ce ya kamata me kamata mishi me ruwan aikin tiru sai ne duk mai ta'aziri ne babu doka da aka kayyade to amma shari'a bata barin shaka nan ko da babu doka a rubuce an ba mai an ba alƙali ko mai shari'a me ya kamata a mai na hukuncin wannan laifin da sa ta'aziri ke da fadi a musulunci yake da girma kuma ya dace da hana shari'a abinda ya kamata a yi na hana wannan laifi shi zama ga misali yanzu ko da misali saudiya da yake daula za mu gana duk da daula ce islamiyya kana gare na ana gana musu ajin misali abin haka na da yake nan suke da sun kama stop feruj feruj ka ce ka dokan feruj a shari'a ya kama ka feruj amma tsari na zamantakewa na na mu'amala na kai da kawowa aka ce kowa ya zo shiga daga a hada ne zai ya kawo doka duk wanda ya keta feruj ko stop za mai doka kaza za mai tara ne za mai shi ta abin da aka mishi nan saboda aka bari banda zai bi saba shara ba kina wannan wannan idi ba abin da ya kamata a yanka mishi sai a yanka mishi kun ba daidai aka da shara nan gobe na abin ya zo cikin tsari kuma ka rika taka doka to wanda suka ce ta'zir kuran aba mutun sun ladabi ta ce Allahum ko a ce ma'ana adab tadib to wannan yace me kuma sa'il sa'il wanda zai zo a takenka ya zo ya kawo maka hari ayyukan yi wurin ka hari a ce asali zaka kare hari na mai kawo hari da hanya mahi sauki in zai yi kamar wanda siya ya bari ko ka kare bugon duwan hanyoyi ne to akwai za ta kai kariyo ba ta yi magana ba ta yi kai ma ya ka ta kai da makamin da tun karuka ko irin ya race da irin da hayo ka zai kama yawan misali bindiga ce ma zai halbe ka kai kai hanyar halbe ka kai kalbe shi kaga ai bindiga ya bi zai yanka ya kawai ya kashe ka a nan ka halbe shi kai ma shi zama gaba da sha'a ga sha'a kenan ya dace da mutum irin matakin da ya tun karuka da shi to kan wannan ya kawo hadisai ya hara da na ya ce an abi burdatul ansari annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yujladu fawqa 'ashrati aswat illa fi hadd min hududillahi ta'ala annabi ya ce abi burda ke cewa yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a bulala mutum sama da bulala goma sai cikin haddi daga cikin haddodi na Allah wannan ruwaya imam al-bukhari ya rodo ta haka imam muslim tunayenwa mai ma'ana nan wasu malamai ganin zahirin hadisin da ya zo a kan masa'alar an ce haddi shi mai nuka bayani a baya haddin ƙasafi haddin zina haddin giya sun zahirin haddi wanda suka tsaya kan wannan zaman haddi to suka ce kenan abinda ake nihi ba a bulala mutum sama da bulala goma in ba irin wancan haddodi ba wanda aka ce arba'in ko tamanin ko hamsin ko ɗari nan kenan in za a bulala mutum da bulala in dai ba wancan haddi ba ne ba kenan ba a mai sama da bulala goma an bugu za yi duk da shasanamin taimiyya da sauransu malamai suna ga cewa a'a wannan haddi min hududillah iya dokan duk wata taka doka ta Allah Allah ce umar ta hududullah ta zama nafsa ta hududullah Allah ce suka hududullah ai ba wannan bane ba Allah ya kira hudud a cikin nasin Qur'ani ba tare da zina bace ba ba ana mulki wala kira hududul lahi kenan akan wannan laihi in taka doka ce ta Allah kenan suka dauka kenan abin iya kenan iya da fadi da abin da ya taka doka kenan ana iya sama da goma akan masu daukan hudud ba wannan bane ba Allahu a'lam sai mun yanzu ba shari'a muke wani nan da zamu kotu sai mu diga wacce wacce zamu dauka eh duk dai ya dauka magana ta kace to kenan nan muna kan akan magana magana haji kenan a da muka dauka cewa zahirin hadisin aka ce haji kenan wancan dokoki wanda aka yi da kenan in ba wancan ba mai 40 a araba mai 50 a 50 ya tamana ai tamami dari ai dari ba su ba ba hutu bulala goma an bulala zai mun ce muku magana ta ta'zir akwai kaso duk a ciki akwai akwai kaso akwai tara ta kudi me yasa malamai suke hujja hujja zama dogaro su magabata kan tara ta kudi kan mas'ala da sananna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana cewa wanda ya bayar hana zakka fa na akhzuwa mana fitar mali da ita wannan ita wannan hana zakka za mu amshi zakkar kuma da rabin duke shi wanda hana zakka da gangan aka aka zo aka isko shi bai badawa to za a yake shi ƙarfi a kama shi zakkai a hudda kudin sai bidin goma ce a hudda kan bidin goma kuma amshi rabin duke bilan biyar a hudda a sa a sa a baitul mal rabin kudin za a amsa sai kuma haka aka aka annabi sai ya hukunta har wani tara ta aka mishi eh kenan ta kace yanda dai aka gani a tsari ba bi saba shara ba a yanka tare in abin ya zo wannan shine mas'ala ta kenan bulalawa kata huce bulala goma وعن عائشة أن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي abin da yake wannan ruwaya Aisha take ba labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙilu zaun ha'aita a saratun na tajawuz mana ku tsali ku yi ɗan rangwami a kan kama masu daraja mutanen ƙwarai a kan kurakuransu an ba dokoki na Allah ba ne na menene cewa wannan mutum ne an san shi mutumin ne mutumin ne ko sai salihin bawa mutumin ƙwarai mutumin kirki raunaka ta ya samu tsautsayi wani laifi wani kuskure wani kuskure ne ana iya kan amin kuba ko a bashi ana wani amin ana wani kuba annabi ya kira irin mutane mutanen kwarai ba san su da mugun aiki tsautsayi zo wannan sai hada wani mugun aiki don annabi ya ce a kau da kai saban mutum dama sai dama mutum dama an san dama dan duniya ne dama mutum dama dama shahida ma ya ma wani ya wani ya kama shi dama sai mabannaci ne anguwa ko a gari kowa zai shi kawai daban ne da mutumin ba sai ba taɓa mai ko tsaye abin ya zo ko misali ne shi ne kenan shi ne suke na a tsallake ka a kama masu irin mutanen kwarai masu mutunci annabi ce ku kawo da kai game da kurakuransu mace su ma ce illal hudud amma su ma ban da haddi ba kenan haddi ne wannan ba magana a zuwa salatu yanzu na ce yayi shan giya yayi kasafi a nan ba magana matsayi ko mai daraja kaza kaza amma ba shi ba ana diba matsayin mutum wajen abin da ya kana a wurin shi na wasu layuka wanda ba su kai haddi ba magana kenan wa ana ali radiyallahu anhu qala ma kuntu liqima liqima ala ahadin haddan fayamut فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري abin da ke wannan ruwa ta saitan ali iya cewa bin taba tsaye da haddi ga wani ba a wajen tsaye da haddin wannan ya mutu a ji rufe nafsi in samu damuwa a raina don na tsaye da ka mutu sai mashayin giya nan me ke ne ai akwai haddi na ƙazafi akwai na zina bulala 100 ko 50 yakan yi wani bai lahiya a buga ya mutu cikin tsaye da haddar ya ce bai damuwa kwaɗaya amma mashayin giya in ya mutu ya ce iya samun damuwa ce don ma hudu damuwar da yake zan biya diya shi me masala kun zama bayani a baya masala kan shan giya akwai magana ta bulala wannan 40 ce wasu 80 ana kama annabi ya 40 kin kuna ta ruwa sa annabi ya samu girma har takalmi to yadda an ba an dan dan mai ladabi dai har takalma an buga iya ga akan giya ba bane wanda aka hayyade sai an mai kaza kullun ne dan bugo ne to shi zake kenan yake jin wannan ma'aran shi yace in dai mashayin giya ne na mai haddi ya mutu wannan damuwa ta ita iya damuwa ga akai kan wata magana ce yace shi zai zai biya zai shi ma da ya samu huta daga cikin lai na magana dan sa akwai magana cewa a ka mutum ma a tsaida shi a nuna abin kadai ya ya su tuna su ya sa to kenan ya ganin ko mutum da abu zo baka aje ya mutu wajen ki daga an wuce gona da iri in haka in ya mutu wajen da haddin shi yasa shi kiga cewa kenan iya da matsala damuwa kan abu amma bayan satin da ya gabata kan mas'alar sabanin kan zuci akan shan giya bula 40 sai 80 aka shawara kin da aka ci dai sai وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي حاتم والدار القدني وأخرجه أعمل أنه أنا أنا خلي من أخوه تبعه نينا نينا أقرشيك أقرشيك duk ne din da mu karanta insha Allah shi wannan abin da yake kwatantawa abin da yake bayani annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin za a samu fitintunu bayan shi abin da kuma da ya kasance sai ka tim abdullahi bin khabbab ka zamanto wanda za a kashe kakka zamanto mai kisa wannan iya ishara ga rishin shiga cikin fitina nan an ce a sannan sallallahu alaihi wasallam da nasun qur'ani na magana hota zuwa jihadi fi sabilillah wasu tumfirtun fanfiru duka wani abu na magana na umarta wala yau mai izin duwaru lamta mun ka tare da Allah ka zayi ma wanda ya tsira donan akwai akta yaki iya zamantowa ya zamanto ya ayyana wannan ba magana gudu a ta misali an kawo hari gari a baka da san ka hari sun kewaye garin ku wannan ba yanda ka iya dole ka je ka kore kare kanku akwai yaƙi ka tabbatar da wannan azalimi ne zalimci ne za a gangariya ka fi ka kama amma shugaba ya kira huta ta kama za a kai hari wani gari dole ka amsa kira wanda ake irin wannan irin yaƙin fitina wanda a rasa mawajin gaskiya ko kowa iya bashi mai gaskiya ne zai iya mutuwa kan wannan abu kamar da yawa kan tsakanin sahabbai ɓangaren ali ɓangaren mu'awiya kwace su aisha ɓangaren su aisha wanda dai an san abin da ya wakana bayan sallallahu alaihi wasallama bayan abubakar bayan umar usman ya hau ƙarshen usman abin ya wakana na rabo al'umma kuma da sahabbai har da aka bishara ma da aljanna manyan sahabbai aka samu fahimta wani ya ga wani da gaskiya wani ya go bayan wannan wani ya go bayan wannan wannan an samu kware rikici na kuma da zub da jini na sahabban hama da aka shahada aljanna aka saka samun shahada a irin wannan wurare wanda dai an sa abin da ya wakana to irin ka wannan shine ta fitina kowa iya ji mai gaskiya ne to kaga a wancan zamanin amma samun sahabbai da dogon sahabbai sun ce a su gaskiya bisa nan kun bisa goyon bayan kowa don su abdullahi bin umar don su bin abi waqas irin sun sahabbai dai sun samu wannan ƙin zuwa shiga goyon bayan kowa cikin ɓangaren ma'auya ko ɓangaren aisha har sa'ad bin abi wa sun zo suna zargin shi kai bakka nan bakka can ya sa cikin gaban gama na wuce ne ko ka in gaskiya ce goyon bayan wani goyon gaskiya ne ma kai mai goyon bayan ga goyon bayan samar gasa kenan na fi ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi umarni ku yi jihadi a tara tukun fitina ne ko ku zo jihadi shi yana zama zama fitina ko fitina ku ya nema ne ta mun yi jihadi lokacin jihadi da Allah ce mun yi jihadi har zama to addinin sama Allah kasa gaba daya har zama to addinin Allah ne ko ku zo jihadi jihadi da samu fitina ce shi ya ce ni ya ce misali na da ku ko da waɗannan mutane ce misalin mutane ne wanda muna kan hanya muna tahiya cikin haske kurin sai duhu ya zo duhu da ya zo cikin duhu Yau- muna kan tahiya yau suka ce a yi nan a yi dama wani suka ce a yi hagu wani suka ce a gaba kowa ke hudun ra'ayin shi ya ce ni na tsaya a wannan tsakiya inda muka tsaya he na tsaya a nan har Allah ya yi du sai maga ina muka sa gaba ai ka ganin muke ni inda muke da kowa ya rada kowa ka hanya ki ba mai sabani da tare muke ko mai tare kan hanya muke ba daga bayan da aka samu du waye yake kan daidai wannan ya ci aina wannan ya ci aina wannan ya ci a miƙa tahi yana tsaya inda muke tare da ci ina nan Allah ka haske shi ko ina ba haka Abdullahi bin Umar har lokacin da aka suka zaburi suka ja hankalin Aisha za ta huta ta je goyon bayan Muawiya ita na shine mai gaskiya an kwarin su talha da garta mu sun ji hankalinta goyon bayan shi ne mai gaskiya dan hujjar su shi ne wali dam kuma da ba dama ba wanda ke wali dam ya namiji nan dan uwan shi duk da abin ya san kashi alabar yamma kowa sani malamai halu sunna sun tabbatar da bayan abin ya wakana an gano waye yake da gaskiya kan wani rigima guda biyu bangaren aliyu musulmancin sun yi ne akan ganin tsammanin gaskiya amma bayan abin an jiji abin da gaskiya magana bangaren alfiya da gaskiya ba bangaren su aisha ba to aisha ta huta sun ji hankalinta ta huta wajen yakin kuma ana ce kuma ana ce bukatar jamal ana ba labarin bukatar jamal bukatar jamal da yaki ne da aisha tana cikin shi bangaren tun tana bayan ma'auya bangaren ali suka ci karhin bangaren ma'auya suka lalasa su aka yi aka kashe na ƙwamin take kan shi aisha na ƙwamin take kan shi aka kashe shi ga ta kun a hannu wannan abu ya sa kawo matsala ai shi ne su kawarar suka ce ma'ali cikin amma suka mai zargi in ka halitta ya za a yi in ka halitta yakin ka yaki a kan wannan kawar ko a kan halitta jininsu misa ka kama ganima ya kai wasu aisha da ya ganima da kama a kan kamun yaƙi ko shi ne muna mata cewa to kowa san dai wasu wasu mato mata annan uwayenku ne ka kama uwarka a kan baiwa a rajin da abin abbas yawa hawar jami'in sun gano da kuransu kenan anan aisha an ci ƙarfinsu to abin ta shanga zazzan ali shi kare ta aka ri aka lullube ta aka ɗauke ta aka ba ta kariya aka ɗora ta sama aka ta hamudina ba wani taɓa ta da ya tare mutanen ta abin da fitina tare da ta zo amma an sa yi ɓanna aka kama ta aka abinta ƙwarai sai na dama shi kasa cikin wani fitinan ta je an kai ta gida an je ta ta kiyar da abdullahi bin umar to ya ga abin da ba ce ta ce misali kamar ya ce na fahimce ki su wani zuwa sun ja hankalin ki kuma kin yarda amma ina ki ina fata wani fitin ya mata kashan kuma ganin ta nadama ta wuda hannunta kan abu a takaice da kenan an samu sabbin sabbin labarin umar sun sa'ad fitin ta amma sun kaurace su gobe kowa ba har Allah ya kawo kuma haduwa amul jama'a wanda bayan abin da aka kuma Allah ya ka haɗin kan al'umma gaba daya kowa ya saddaka aka mai dama ma'awiya shugabancin musulmi bayan abin da ya wakana Allah gafarta musu to na kenan a halin kenan irin wani abin da fitina ya zo kaka shiga abin da ke da fitina kaka shiga cikin shi eh kaka shi magana kullum kaka shiga wanda kai kaka shiga eh sannan a sada jina da muke mai yake mai ishara kaka zamanto bawa kaka zamanto muka tozo سي وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد شنو مغانا نعم دون وندا annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda aka kashe wajen kare dukiyar shi shahada yi ka kuma ce mun yi bayani akan mas'ala ta wanda aka kama hari to wannan iya magana ne akan da aka kama ka hari barawo zai kwashe kudinka kudi ne amma in ya kashe ka wajen amsa kace baka bada kai ta bala'i kai da shi kai shahada naga kawai cikin sahih bukhari wanda ya rasulullah rajulun yuridu akhdha mali annabi la tu'tihi لتفعين قتل تفقتلوا فقتلته تفو في النار تو قتلت انت شهيد وانا ده روايه يا رسول الله متي زنا مش دوكيتا انا مش ككباش yace to in yake yawa yace ka yake shi yace to in na yake shi in na kashe shi wa yace ka kashe dan wuta ne gurin in wani kashe ta kai ka ka shahada kenan shi aka ce mutum wajen neman kare kanshi neman hana abin shi ya mutu ya shahada lawan magana ne akwai mas'alar cewa kurin su ake kun ga mutu kurin haka nan ai akwai da ka san da dama kana tsaman za ka nasara sai kai je wajen kai ma ka kwace kan koko abu amma misali wasu na kama a ce ya za a yi mutum ya zo da bindiga da makaiwa ga makami misali ka bashi an ce ka mutu ba haka wani ba a ce kama sahabbai manya a wajen yaƙi sai ta mutu mutu a kashe su akwai inda kake tsammanin za ka iya wani abu sai kai ka samu shanin ka shahada wani misali yanzu ka yazo misali hannun gaban za hannun aka ce kwanan wani kyauta wani wasu tsere wai mutum nawa su hudu su tsere mutum saba'in su hudu da bindiga yau da bindiga da bindiga ku duba kai yau kuna can shi ba za ku zo ba domin ƙarshen ciki kuna can ku nawa ne ka ku zo ta gama dan mace dabarar da suke yi suna dabarar su kuma daga nesa ko da bindiga mai girman gaske wani can iya iya lalima ku iya lalima ku shi daga nan ko su daga nan to kaga anan kayan ku zo duk da zama ku da yawa suka je da yawa su ba ruwansu amma misali shigo a cikin da bindiga iya kama kaga wanda ya kame wuf to ka zo ka wajen kame wuf iya wajen kashe wajen kokowa ya kashe ka kaga nan ka shahada inda kake da kana ga alama zaka ci nasara ma ba ce kun haka kun ji kenan kun kawai kun ka shahada kashe ka nan kun ka sai ba inda ka iya baka dama mukawun mukawun da shi ko inda baka san baka dama kai wannan mukawun da shi mana kana ga dama zaka iya wata dabara wani abu kai wannan kai shahada ka mutu kai shahada an ce wajen kare iyalanka misali za su ci mutuncin iyalanka ko kare ko kare jininka ko kare dukiyarka duk wannan ka mutu kai shahada wajen kare kanka ka kenan ba ana bane ba bane ba lahi bane dan kai shahada a irin wannan to wannan shine kenan da da yake nan hukumar sa'id kenan nan mai hukumar maka hukumar sa'id mai ka hari kenan wanda ya kawo maka ya take kai ka maka hari idan ka kashe shi ka kashe banza dan wuta ne ko babu diya shi ya kama ka hari kai ka tankare shi amma shi da ka ce a ƙarar shari'a an san irin misali da kuma zai waye misali kun da kokowa ne kai ce kun ka nufe shi ka kada ba barbawar ba ne ba ka gama ka kokowa da shi ba ka gama kare da wuka ko na uba ka gama kare shi ba a ji ana gane yadda abin abin da ya tunkaro sai kitabul jihad kitabul jihad na bayani akan jihadi fi sabilillah aka ce jihadi duk ya ɗaukar ƙoƙari hama akan wasu al'amurra to iya magana nan jihadi me jihadi fi sabilillah me matsayin shi a cikin musulunci maganar da zai yi akan shi duk da kuma mun san da cewa jihadi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira jihadi da harshe jihadi da takobi ko da ya zo a wurin da ya zo wurin da ya dace a yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa wa jahidun bihi jihadan kabira ka yi yaƙe su ka yi jihadi da su jihadi mai girma kuma an san da cewa na da ƙura'anin limana da da'awa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa jahadul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum sai maga gaban insha Allah ku yaki mushrikai annabi ce da rawukan ku da dukiyar ku da dukiyar ku da rawukan ku da halishan ku kuma ta asali shine shuhuda ta dukkan jihadi domin cewa musulunci ba shar'anta jihadi ba kun da aje a mutu aka ce mutane ko da kwashi dukiyar su asali za mu ga jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam zaman da ya maka ba magana ta jihadi har ma suna tashi wallahi muna kallo ana kaza mu mu tashi mu je mu bore yace a ku hakuri ku kame hannu ku ta sallah ku ta ibada ku dan ba da nan bayan an je kin ma sai da abin ya kai gaya ana ka musu hari ne ana ba da uzini ga yin yaki ga masu imani kenan matakin horko kamar yadda su wannan kalma ta jihadi an ce da yawa akan yaudari wasu masu wanda suke cewa turawan kwalluwa ba na hata ba an tufa musu ra'ayi na turawa sai ce kamar jihadi ai sa ana sa kenan musulunci amma ka suna cewa ai musulunci ya yadu da takobi ne akan addinin musulunci da takobi kamar kwanaki an ji wancan papuroma wanda ya mutu ya kawo na kalmar gaba kan mai ta ya sau ɗan janye ta ne ta hanyar dabara cewa wai suna alfahari cewa musulunci da da ƙarfi aka yaɗa musulunci amma su da da'awa ce da kiran wanda duk mai hankali ya san yadda musulunci ya zo a lokacin da ya zo har ma da Allah yake cewa la ikra fi din tabbatar shi mun gaibo babu matsawa na magana mu gane shi musulunci hatta da aka jihadi fi sabilillah ai me yasa ta ba matsawa kan addinin an musulunci ya bada dama in aka yi muku hari dama ɗaya abu uku ne ko yi kalmar shahada ko musulunta su mutu in mu da kuri daya a musulunci wuri da yawa za a samu shugabancin a ɗauko ɗan garin da ya imani a gama shi da ku shi ne shugaban ku kamar da kana maka ma aka buɗe maka haka kenan wajen magana ta kenan imani shi kenan kuka imani kun zama yin uwan mukurin ya mutu gaba kurin ya ƙara gaba kurin idan kun kiya kuna addinin ku ne addinin ku za ku yi kuke so ku yi kawo amma sai a ba su dokoki sun za ƙarƙashin daular islamiyya a ba su dokoki na biyan jizya da sauransu sun wani daga sa addininka ya addininka in daga sa ya addininka amma muga abin da za mu na diya da haraji ko dokoki na ƙasar daular islamiyya maku addinin kenan a mataki na uku ne kuma wanda ya ce ba zai ba da ba bai imani kanin yana kafin shi kuma ya ce bai ba da diya kai jizya me kenan kaga ya zan barazana kenan me zai ka kenan dole kenan ya zan mutu kenan ya zan barazana cikin akan ku to shi yanzu a nan kenan ka ba dama kenan a yake shi a lallasa shi har kuma ƙarƙashin daular islamiyya ko yakin da ake an yaƙe su zuka ci sun mika wasu sun ji wahala sun bari shi ke da bar su ake sai a bar su kuma ba ba kashe su sai a har ma hana ka mutum a kashe haka sai a bar su kuɗaya ga shi kenan amma za ku biya jizya ku ci gaba da addinin ku ya mutu gaba musulunci bai sana'anta jihadi ba da a je a yi ta mutuwa a yi ta kaza kaza kuma wannan kowa san adalci ce idan aka ce a bar mu irin da adawa ba jiya ba komi kenan zai zama to barazana a gaba ga wannan daula wannan shine ta haka musulunci kuma an sani wannan kasan na Saudiya kai gaba kai gusum kai arewa kai kai gusum bangare guda mujusa bangare guda Allah da ta ai musulunci kowa sai da lakarace shi tunda a wacce da kansu gane wahis bar nasu yau aka waye gari kamar ma kiristanci a can bako ne shi kuma shi ne a wurin kayan musulunci zo ƙasashen larabawa kiristanci ne a wurin shi ne a zamane sun na kiristoci ɓangaren ɓangaren farisa majusawa ne kuma ce dole kayan kasu kayan kayan sallah kayan sallah guda biyar ba ya addinin ka amma matsayin musulunci ganin gaskiya shi sa da yawa suka kama suka riƙe yau ya zama kamar magado ne a cikin laraba asali ya ba laraba ba musulmi ne ba ga musulunci ya zuwa kenan ta hanyar kowa sai ta hanyar da'awa ce ta hanyar adalci da wasu za su ma da yawan dukkan fitowar islamiyya da yawa har zuwa magharibar arabi zuwa sun marok su ne da yawa su suke da musulmi su suka haji garin su saboda zalimcin shugabannin su zalimcin ake wa al'umma wancan da zo dole suke su suke nema musulmi su zo masu haƙe garin sai daga an ka hari ba su goyon bayan talakan shi ne kun sarki da mutane zai sojin shi amma ƴan ƙasar ba su da goyon bayan saboda ana cutar su zalimta ake kusa labarin musulunci yadda yake ba da adalci kariya ga talakawa sai da yawa suka bude kofa musulunci ya shiga din da kai wannan shine kuma abin da ya kara gaskiya wannan magana lokacin shi wannan babu magana an ji wancan gamin kunce da ƙarfi ne an zai kowa ya san kasashen turawa kiristocin su suke da kudin su suke da makamai na kisa an makaman ne amma a yanzu ya tabbata wani addini ake ci gaba da shiga a musulunci a duniya wani addini ke ci gaba ka musulunci babu wani ke yakwai zama nan ma da kuma wanda a da bugan tarihi ba ce to yanzu ai mai hankali ya gano kenan islam inda har ta ƙarye ne na shi na baya amma da ce gaskiya ce ake ganowa gaskiya ta sa ya sa mun biya mafi yawa saboda gaskiya da take cikin shi ko a kuma abin wajen a wajen nasu ya ci gaba a can turan da amurkan babu addini ya ce mai cin wutar daji kamar abin da yake na addinin musulunci da kama nan wata bidiyo ce gare ta wani wani wani malamin kirista tsoho ne iya hudi cewa a coci ya tara mutane ya ce wala idan ba su yi hankali ba ita kun kone yaran daga basu kun yaran wala kwanu sai sun sun musulmi sun musulmi su ba wanda gaban ku wannan kun yaran ba ta wannan yaran ga wannan yaran duk sun musulmi sun kwasa ba yace sun yaƙe mu sun shigo ya ce yanzu kwanar ta birjik da birjika birjik aka diba yaro da yaro dubu ya wajen dubu sun sun sun muhammad sun muhammad kun muhammad kun yake mun muhammad kun ka wurin ka wure da wa mata muhammad to ko muhammad da zakur kudin suke buge shi yace a nan wannan shi ma haka yake yace wallahi yace ya dace yace ya idan jina za mu tashi a tashi tsaye a ta aiki sun ma mai mu ki tafada sai wannan wurin da mutum sai ya zama su bi muku wasa ba to haka ne kenan musulunci me kenan gaskiya lamari ce gaskiya da abin da ke tana da shi yasa da yawa kenan to kenan wannan shine amma magana wani musulunci yayi jihadi dan kare aqida kare me yasa a yanzu su ba sa zargin kansu da yan gida misali yanzu kowa imani Amurka Russia duna ba yanzu ba na ke kiran ba yake me ta mun hankali din haka zani aqida ce aqida ce aqida ce su suna ga demokradiya ta zo su kare mamaye cin bangaren Russia su samu wata kusan Russia to mun rasha kare aqidar ta ba ta yadda ba su kusanta demokradiya ce kullum amurka akan me ta zo ta zo ta yaki ta mamaye iraki kan aqida ce ta kawo demokradiya haka dole duniya ko yadda demokradiya dole ai demokradiya suke santa kuma demokradiya wanda su suka sojinan su suka dun suka mutu sojinan amurka jihadi ne suka zo da dukiyarsu da ransu suka suka zo gaba daya eh da dukiyar suka zo amma ba ba da gin su a ce su jihadi ba kiran jihadi wai wani mamaya ce jihadi ne na addini demokradiya kuma an kuma su a jinsu kamar wajen ta kai sake sun shahada sun ba da kansu saboda kasa haka suka ce akwai fatility patriotism ce patriotism ce wani zan kasa ne ba kuma saboda addini muke to amma su a jinsu bisa zagin komi na ga hadin amurka ma wai banda sojin haya sojina na gwamnati na amurka suka mata iraki a iraki karewa soji wannan wai da an yarda gwamnatin amurka ya yarda soji wanda ke na tsari banda na haya sojojin dubu biyar suka mutu dubu biyar suka mutu amurkawa dubu biyar su kuma gida ba su iraki banda sojin na kuma na haya a cikin su kuma sun yawa suka mutu sun yawa na haya sojin na haya kuma duka amurka ne miskin jihar suka da duke su da rokar su amma su ba da ginsu a kan yakin duniya kai mutum miliyon na kashe musulunci talai musulmi ne yakin duniya kai musulmi ne amma ka gwada kai musulmi su ne ta addabai da wani rashin abin hudu na kullum gaskiya maka zalunci na kuma kenan musulunci ba tsari ne wannan kuma abu gane kuma shi bayan haka nan shi jihadin musulunci ba za a yi bane na manzana ko sahabbai a shi Allah wanda ya duniyar ya yi ku ya tsara duniyar shi ya tsara wannan ayi wani abu kenan ana yaki ne dan a yi dokar mahalicin kowa da komi dan yi wani ra'ayinka ra'ayin mutum don na maka tsara sauki hajji na su zalunci shi musulunci ko ana yi ne da tsaye dokar Allah Allah ya yi musamman kasa matsayin mu da bayi kuma ya kawo dokoki ya kawa ko dokokin nace shi ke so a yi amma ku na mu ne ba na ku laifi yanzu a ce zube demokradiya zo a je a yaƙe shi wayan demokradiya ba ku ku laifi ba kuma kaga banka su yi laifi sai musulmi suka ce ayi islam wasu suka yi laifi an ce ayi demokradiya ku za ku doka za ku kaza kaza ba ga laifin su annabi ba gaskiya bane ba eh wannan doka ce ta Allah kuma domin imanin da ita yadda wacce yake kare tashi mu mun imanin da islam shine a cikin addinin Allah ne kenan kuma haƙƙi ne akan kuma kare shi magana kenan haƙƙi ne akan musulmi kare addinin Allah ya yada shi kuma ya kare shi ya bashi kariya baki iyawa shi shine ba wannan abin zargi bane ba amma mutane ga mutum musulmi ya ga ya ga ya kunna mashi a wannan abin musulmi jihadi kaza kaza lalle san jihadi jihadi da musulmi jihadi tsararre ba haka ba kuna kara zakon kowa kowa jihadi kowa ko a mai wannan da ake nan na zuba da jini wanda bane kuma wannan na kara zuba gurku kowa abin da ga dama ka ja nan ja nan ka ja can kowa ya buga wannan shi ba tsari ba da musulunci ba musulunci ba kana jagora ana jagoranci ake ta kan aqida ake ta kan jagoranci to irin wannan kenan shi ake magana kenan jihadi fi sabilillah irin shi ake magana ke zama kenan yanda musulunci ya tsara kuma zama ga yanda musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yake magana hatta na magana kahuran wanda kuke zamane a la na hukumin lawa hace ana zan ga tulum lakum min diyarkum an da bazun kusuta da ku Allah ta alaga la takum la Allah bi hanakum Allah zan ga tulukum wa lam yakhruj min diyarkum an tabarun wa tuqsidu Allah bi hana baga wani kahuran ne in dai ba sami ku ba ba su kula da kadar ku ba Allah bai hana ku musu kyautawa ya ka kyautawa mu'amala kyakkyawa Allah bai hana ba kiran wanda ya take ganin wanda ke zama barazana shine akwai za a yaka amma abokin zama ya dini kai naka da kuma dole kuma da dini eh haka musulunci ce musulunci bai saba da karfi ka zo kai amma ba da dama ne a bude kowa a yi bayani mai ganin gano zai shiga mai shiga ba ya tsaya kan nashi amma iya ƙarƙashin daular saramiya haka aka tsara kuma bara'i bane wani haka Allah so a yi ƙasar sarayu kaga wannan wadda dai ne amma shi ne Allah shi ne za a ci doka Allah ya ka Allah kiyaye wani za ka misali za a Nijar an yarda wai doka da wasu suka yi ka zo ka ce ma bai dace ba suka ce wa ai interpretan doka ta suka ce laifi ne ai a misali suka ba a ce wannan kursi firam ko kuma daga ta yi doka kai ka suka ce ka wata aika za ka suke kai tawili laifi ne kuma a mata Allah ya taya mata a ce ba daidai bane ba kai wannan ka ce ka ce ka ce ba sai ne kara ka ce ba sai laifi ba sai daidai ba ba daidai bace ba ka ka dan kawo dan bayanin ka a gano kana sukan doka ko ta koli laifi ne ga maka ka soke ta kurum ka soke hukuncin ka ce wannan ba daidai bane ba don kin nan da shi lokacin tanja wannan ne professor da university doka yake koyawa da wasu mushin doka ne ai wata shari'a ta kotu koli ya zo ka bayani suka kama shi suka ce a su doka suka hukunci ba ba interpretation shi shi ba shi ci kwalli shi shi koyi dokawa ya kusa da ayi wani shi suka ce wannan abin da yi ya taka doka Allah rishi akai ba da ba rishi akai farkon koyi ga university shi shi koyi doka amma suka wata wani kotu in ta doka ba ba interpretation ta ba a mata shari'a amma ta Allah ku ya ce a nan bai daidai wadda kawata ba ko zai iya kuma ya biya ne zan kata wili ya ce ci gyaran Allah ko ba ba kai ba kyauta ba to su ta to ta dana ce ba ba ci gyaran ta amma ci gyaran ta Allah ga ba daidai bane ba kuma kai musulmi ne ya akwai wani jahilci to a takaice kan mas'ala ta wannan babin da ya fara yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق رواه مسلم أبو هريرة كبر اللبار cewa nan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu shi a rayuwar shi bai ba yaki kun bai zaman to ko dan ta kwana ba duk ta kasance zai yi ya mutu akan haka ki ba ruwan shi balle ka kama balle mai suka ko da cewa ba ruwanka ba ruwanka da shi to ka mutu akan wata gaba irin ta munafukai su ne bisa fatan ko ya zo a yi ɗan uwa za ka ga wani lokacin malamai suna neman kawai duka babu shahadin ka a shahadin iya zauwa ta kama yi shi na yi wani lokaci aka zo ƙasar nijar ce take neman a kama da goyon bayan saudiya ana ga saddam zai mamaye saudiya ko kada yake neman a halitta wannan abin hajji hankalin mutane jihadi a nan ya halitta ai zai unku ce misali ko kaza mutane babu jihadi wata ne wa isra'ila ta ce za ta wamsa saudiya ba saddam ba isra'ila kun mutu abin jihadi gaga ya zai abin kina abu yadda yake akwai shukuran amma iya da tsarin shi akan dokokin shi da jagoranci da komi ba mai tura jihadi a mutum mutu akwai shi amma bari wannan aksan na kara da faɗin wannan bakwai amma Allah ya shar'anta shi a yanda yake tsare kuma ba mai ce babu shi a illa yanda ya abu ne a tsare ba haka bane kun ka kara da gaskiya na ke da a yanzu na ina da jini da ake wannan gurin ko ina da kisa kai da sake yanzu to wannan shi ne wannan ruwa ta musulmi wa an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala jahidul mushrikeena bi amwalikum وأنفسكم وألسنتكم أنس بن مالك يشوى النبي صلى الله عليه وسلم يشي ku yaƙi mushrikai da dukiyarku da rawukanku da halshenku kaga nan shi kama kenan kaga ke nau'in jihadi akwai halshi shine cewa na wa'azi kamar ta Allah ta wajahidun bi wajahidun bi jihadan kabira ka yaƙe su da shi kuma ce jihadin kabira kuma ƙur'anin ne wance shi ne babban tasiri da neman da ake a gane ba ku sake a zuba da jini ba ko a ci dukiyar mutum ba ka dukiyar mutum a neman munwa ta a gane addinin Allah ne ayi abinda Allah mahalicin kowa da komai yake so mu raya saman ƙasa a tsarin da Allah mahalicin ƙasar da mutanen yi shi ne manuwa addini a rayu a saman ƙasa a matsayin mu na bayin Allah yadda Allah shi kowa sanin mu kuma ya kama don wani doka ya ga mana yayi mu ne matsayin bayi masu bin dokoki da gare shi da haka ya kawo mu kenan iya so ne mu rayu yadda shi yake so ba da wani yake so ba shi ne sana abin kenan eh manufa kenan ta jihad bismillah a samu kai saka kenan wa'azi yake da kaso mai girma na jihad bismillah wannan zuba la yanzu eh wannan balle yanzu wannan abin ina kisa da ta yawa da shubha da yawa har ko da kaza a can akwai bangaren matsala kana da matsala ka yaki wa zaka ya kama ko za a yakin to ga kowa ta jihadi na wa'azi na da'awa ka shiga daji ka shiga ina ne ko ina ya da da'awa zuwa ga Allah ka fahimta da mutane addinin Allah wanda kuma ya tabbata a yanzu hikimar Allah ta wannan da'awar ce ba ta takobin ba ce ba da ƙarfin ba ne ba ta wannan isar da da'awa zuwa ga Allah ya sa addinin ya da duniya ko ya sa abin da ka da 'yan kwanaki 'yan watanni abin da ya kana a Qatar yanda wannan kowa da aka buɗe ta da'awa ba wanda aka kama da ƙarfi ko aka a kurin bayani da bayani ne an mai hijabi an musu ƙarya kan Islam an tuza musu kai an ba ta islam musu musu ran musulmin sai Allah ya kawo ta dama kullu yazo kallon kullu yazo sai aka bashi dama kuma ya san anan ba mu iko shi zaman kanshi yake iya cikin yancin shi haka mai bayanin wannan islam ce sai ji ashe sabani ne nake doka abin rishin shurare ne nawa nawa da yawa suka imani da yawa kuma tabbas sun musulmuta dama abu su kariya ne kanshi ba samu da'awa ba kaga ta hanyar da'awar ne ta kiran da aka yi ne da yawa suka rugo musulunci ta dama asalin abin haka ne da'awa ta ɗaukar kaso mai girma na bayanin islam mai rabo kuna zai imani tabbas zai bi gaskiya da yarda kanshi ba dole ba an sa kai ne ka yarda ka taɓa abin nan gaskiya tukun kai imani da shi shi za ka kenan yake da'awa take da kaso mai girma wanda kun babu wani shubha kaga kan a ce ka kashe wani gobe kiyama haka da baka bane ba kashe kashe kan zubin shi a saka shubha ko bale ya kin fitina wannan ake na yanzu me ya kin fitina kaga an kace jihadin adin ka mutu jihadi to suka mutu jihadi kadi ba in a nan Najeriya ne in a can kan Laraba ne asiya ga jama'a ce guda suka jihadi karshe wa'annan jama'a gurbukin nan suka rubi gida gida wannan ce kaza ne wannan ce amin ne wannan ce kaza wannan wace munafiki ne wannan ce ya bar ayan wane ne sai ku su koma suke cin kansu suke cin kansa da kansu kowa san misali wani kasar Najeriya wa kashe shekau abokan da ya shi shi suka shi su suka dare shi da tare suke shi yadda jinin su ya halitta su suka jinin su ya ga shi kenan kowa san su ne suka kashe shi abokan da ya shi sun sai tare suke da shi suka ce shi yadda jinin su halitta a kashe su an kama su shi ma zai rasa shi kuma Allah ba su bangaren nasara kan shi suka kashe shi to kuma su wani bangaren nan suka rubu haka ake fa can ma haka ne tun da har lokacin aka mamaye al'adun zata Syria ana kamar za a kama Damascus kamar za a kama birnin Syria komai gaba a hannu ko na gaba a bai juyi an gani mace fatan nusura da farko ce karshe nawa suka rabu kuma matsalai su suna yaƙi da da wannan abun kuma su kuma kan sun rabu suna su kuma sai sanin kashin su sai sanin ma'ana asirin junan su haka suka kashe kansu kashe kansu suka kare kansu kansu kuma suka suka yi da su don haka ne kun sa kenan kakka shiga kisa kuran da yaƙi mai shugaban kasa kanka ka sa kanka cikin kaga yanzu an kare ka ce wani dan wanka kace ya ka hurta gujin shi ta ka kashe shi shi ya ka shiga kaga akwai rigima akwai shuba waye ne gaskiya tabbata kana rikici haka ne ka saka kanka saka kanka ka saka kanka ka saka kanka cikin zubin jini kun da gaskiya yayi mala ya kuran ka saka cikin zubin jini shuba ce kuran yace kenan ku yaƙi mushrikai da dukiyanku da rawukanku da halshenku wa an aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah ala nisa'i jihad ya manzon Allah shin an dorawa mata su ma suna da jihadi a kansu qala na'am ta'i amma yace jihadun la qitala fihi na'am jihadin da babu takobi ba bugawa huwa al-hajj wal umara shi ne jihadin haji da umara aje haji aje umara wannan cewa shin laihi ne su yi ko ku ai cewa ba a ɗora aita alal nisa'i irin yadda yake kan maza su ma wajibi ne a kansu kenan wajibin ne aka- wajibcin aka ɗauke musu ne a wannan nasu ba shar'anta shi ba in ya kama in wa me mutane ga mun su gan cewa halicin koyawa mata su kansu ka- na makami yakan a kama maya musu kare kansu ya zasu yi sai zama tutu musu kenan hannun al'abakan adawa kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam da lahur kullum mari hatta a Uhud musulmi mata sun je kuma sun yi suna kulawa da marasa lahiya su musu fasima su kawo musu ruwa su suke hidima bayan mutum ka ci fitar da islamiyya da aka bude sham bude irin su kajisiya mata suke suna baya da makamai a hannunsu kawuri kan kawo na masu kama ganima su suke su suke su suke har da suka ce da yawa ma suka ce maka aure da yawa eh sun kashe kwarai sun ce sun yaki kwarai kuma su suka tsaya baya ce don da kuma ba ku mai da shi akwai wani gomin tserewa eh mata ce ku ku mai da shi kashe kwarai gudu ga mutaka a baya kana ya kada kuma baya kai kwarai kai kashe kwarai zaka tsere kuma mata su ce kowa ka da da ka mutu sai baka tabbata ka dole sai ka mutu haka aka kai ya ta akwai suna baya to ko suna bayan suna da makamai a nusu suna iya kare kansu kuna an tan an tankaro su suna iya kashewa da yawa suka kashe suka kashe mun imara suka kashe suka kashe musu wannan da yawa mata sun kashe kawure manya ma dai masu kama gari masu kashe su kenan suna koyon yaki an ba dora musu ba amma su koya akwai halin kahari amma me suna iya kare kansu akalla wanda kan jama'a ta azab da aka yi ai na ga safiya ce wani kahuri ya leko ta bije kan ta mai da shi irin wasan zaman gaban gaban gani masu kewa ta baya da yawa suna suna da fa'ida kwarai suna abin yara kyau su san su ma su san makamman kenan nan dai magana ta wajibcin babu wajibcin yaƙi akan mata irin na maza wannan dama abin sa abu da sananne amma jihadin su inda mallada amma da su kowa hajji da umara yace rawi ibn majah wa asalu fil bukhari وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والدة قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد ولأبي وأبي داود من حديث أبي سعيد ونحوه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما أبنك هنا رواية abdullahi bin umar ke ba da labarin cewa wani mutum ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sta'adin fil jihad iya neman huta kene yaje ayi jihadi da shi fi sabilillah sai annabi ce mishi ahayyun walidak uwayen ka bi da rai yace na'am yace fa fihi ma fajahid ka je ka yi jihadi akan uwayen ka guda biyu na ce menene ba dan ba wai dan da uwa ba jihadi akwai inda bukata bata taso ba akwai masu yi idan an jama an ta an shamu jihadi an ta fardu kifaya na jihadi fardu kifaya ne wasu suka su doke masu bai kowa je ba a irin wani halin kenan ga mahi mahimmanci kanka ka je kulawa da uwa wani yahi ana ta kaje kula da su kenan kaga nan menene kenan biyayya ga uwaye ladan bai iya da girman gaske kuma nan jakon ta mace kenan inda uwaye suke bukatar ka kai ne mai kai da kawo mai hidima kansu to bai kamata ka tahi ka bar su yan wannan irin masu cewa za a yi huruji na da'awa wai ba ruwan ka bar mu iyalan ka bar kowa ka bar mu Allah nan ba tsarin musulunci bane ba wai kullun ka bar mu Allah ka tahi a nan jihadin annabi ce koma wajen uwayenka iyalanka aka bar matarka da yaranka ka bar su gaba daga sai ka zura ka tai a sunan ma jihadi ne wani annabi ya tare sahabbai sai wani zai huce matashi wani cikin ƙarshen shi ya nabi shi wannan ban alam me za ku cika wannan ban alam me za ku cika wannan ban alam kuma me za ku cika shi suka zai rasu launin bawan Allah wannan matashin inda wannan ƙarshe na shi cikin jihadi da ya sa da ya rabauta annabi ta wannan hutawar da ya in hutawa ya neman abincin iyalan shi jihadi fi cikin jihadi fi sabilillah yake in mutuwa neman abinci ka halaka shi cikin jihadi yake shi ma abu ne ba aiki ne ba karami ba kula da mu kare mutuncin iyalai ka kare mutuncin uwa ita tsancin iyalai gaba daya annabi ya ce ka je ka yi jihadi kansu wata ruwaya wadda abu dawud ya kawo da imam ahmad karin da annabi ya ce mishi irji ya ce uwayenka da rai sai ta irji ka koma fasa ajin maka nemi uzuninsu kenan sai sun ce kamar ta su suna bukatar ka ka tsaya wajensu fa in adina laka in sun baka uzini ka tahi wa illa fa birrahuma in sun ce a'a suna bukatar ka ka tsaya ka musu da'a rashin mahimmancin biyayya ga uwa daga ne kamata mu tsaya Allah kai mu sun gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته